الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فابدده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله kawai shafi na ashirin da tara mu namu zai kama ashirin da tara wala mani a ba mai hanawa min kauni hima daga kasancewar mala'ikun nan guda biyu munkarun da nakirun yas'alanil kasira minan nas suna tambayar mayawaita daga mutane fi sa'atin wahidatin a cikin lokaci guda fi a ƙalima cikin yankokin duniya shatta mabambanta a ƙalima jamjire na ikilim ikilim kamar a ce asiya afirka gabar ta tsakiya latin america kudancin afirka kudancin america da sauransu yankokin duniya mabambanta da wanda ya mutu a china da wanda ya mutu a nigeria da wanda ya mutu a saudiya da wanda ya mutu a ko'ina ne a duniya su ne za su masa tambayar kabari su su dina munkaru da na kiru shi ne ce wala maniya babu mai hani ba abin da zai hanawa su tambayi mutane da yawa a lokaci ɗaya fi a ƙari mashatta a cikin yankokin duniya mabambanta ko da lokaci ɗaya mutane suka mutu wani ya mutu a gabashin duniya a yanzu wani ya mutu a yammaci wani a kudanci wani a gabar wani a tsakiya a lokaci ɗaya kuma fi sa'atin wahida to duka dai ba abin da zai hana su masa tambayar kabari a lokacin da aka zaci a kabari kiyasan ala malakil mauti in an kiyasta ga mala'ikan mutuwa alladhi yaqbidu al-arwah al-kathirata wanda shi ma yana ɗaukar rayuka ba su yawa fi zamani wahidi a cikin zamani ɗaya ba gara waɗannan ba su biyu ne kuma su iya mutum da aljar kawai suke wa tambaya ko mukallafai asakalan su kadai suke wa tambaya mutum da aljar ba zan tambayi mala'ika ba tun da shi ba a sati a kabarin ba kuma babu takalifi a kansa ba za su tambayi dabbobi ba ba za su tambayi kwari ba ba za su tambayi halittun ruwa ba mutum da algan kadai amma shi mala'ika mutuwa shi kadai ne da sauro da kuda da mutum da algan da kwari da dabbobin ruwa da nasu duk wanda ya mutu shi ne ya ɗauki nan kaga ya kuma abin mamaki fi zamanin wahidi kuma a lokaci ɗaya duk wanda ya mutu a lokacin kawai shi zai shi ne zai ɗaura fa inna duniya domin ita duniya bin nisbati lahum in an danganta su in an danganta ta ga mala'iku ko lahum ga mala'ikan mutuwa a zara'il da kuma munkarun da nakirun su duniya a wajensu ka tsabaki kamar faifai ne baina yadai al'ashiri a gaban mai cin abinci kamar a kawo maka faifai ko faranti ko filet cikin faifan nan akwai gyada akwai aduwa akwai magarya akwai kurna akwai nau'o'in 'ya'yan itatuwa akwai wanda zai ma wahalar ɗaukar wanda kai sha'awa faifai ne a gabanka akwai nau'o'in abin da ake ci duk wanda kai sha'awa aka ce ka ɗauka akwai wanda zai ma wahala sai ka tashi ka tafi wani guri sannan ka ɗauka su haka duniyar take a tafin hannu da abin da suka yi niyyar ɗauka za su iya ɗauka duk wanda za su yi wa tambaya ba sai sun yi wata tafiya mai nisa ba inda ya mutu za su masa tambaya fanta bi ka faɗaka ayyuhal akul muslim ya kai ɗan uwa musulmi wa qasidillah ta'ala kai dai ka dubi Allah ta'ala fi jami'in ibada cikin dukkan ibadunka duk ibadar da za ka yi sallah ne azumi zakka ko sadaka ko karatun qur'ani ko zikirin Allah ka yi shi dan Allah shine kawai abin da zai kubuce ka a ranar lahira alhamdulillah barka da safiya ina lafiya barka da himma da harkoki sai sai ne to aka bari shafi hamsin da shida ina za a tashi wa man naqasa faribatan mutumin da ya ragin farilla a cikin sallah karatun fatiha ko ruku'u ko sujada ya manta fala yuzi sujudu alha sujada qabli ba ta isarwa a gare shi anha akan wannan farilla da ya bari dole ya kawo farillan nan ko ya jefar da raka'a ya musanya da wata ko kuma sallah ta ɓaci. Wa man na ƙasar fada'ila wanda ya rage mustahabbai nan kaga da ce maka wa man na ƙasar fadilata guda ɗaya ba fada'i. Ko duk mustahabban sallah mutum ya bari fala su zu da alai ba wata sujada a guje ba su da ƙarfin da za a musu sujada rafkanuwa. Ita kuma farilla ko guda ɗaya ce ta fi ƙarfin sujada rafkanuwa. wala ya kunu sujudul qabli sujjada qabli wanda ita ce in an yi laifi ake yin ta to ba ta kasancewa illa bi tarki sunnatayn fa aksar sai a dalilin barin sunnonin sallah guda biyu fa aksara da mafi yawa daga biyu ka gane ai kamar zaman tahiya mutum ya bari to ai akwai tahiyar in ka bar tahiya ka bar zamanta in ka manta zaman tahiya ka manta tahiyar shi yasa ake sujada kabli zaka ji kamar abu da ne wa man nasir aljulusan wusda wanda ya manta zaman tsakiya to ai zaman ba shi kadai bane akwai tahiya ko ko kuma ce wanda ya manta karatun sura sura ai ba ita kadai bace akwai tsayuwarta da sura da tsayuwa domin karatun sura duka sunna ne to sai sai ya zama sunna biyu ba a kasara da mafi yawa sannan ake yin sujjada qabli yace wa amma sunnatul wahidatu amma sunna guda daya da mutum ya manta a sallah fala sujuda la ba a mata sujjada qabli illa sirra wal jahra sai asirtawa da bayyana su kadai ne kowace sunna ɗaya ce amma saboda kalfinta in an batta ana yin sujjada to sai yace faman asarra fil jahri wanda ya asirta karatu a cikin da ake bayyanawa sajada qabla salam zai sujada qabli kamar yayi laifi ne ai kaga sunna ɗaya ce asr ka karatu ake yi a bayyanawa ake yi sai ya manta ya asirta to ɓoye muryar nan tasa da yayi kamar ya kamar yayi laifi saboda haka zai sujada qabla salam wa man jahara fi sirri wanda kuma ya bayyana karatu a cikin inda ake asirtawa sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama shi kuma kamar yayi ƙari ne ana buƙatar ya asirta ne to bayyana muryar nan kamar ya ƙara ne saboda haka zai sujada ba'di to waɗannan su ne sunnoni guda biyu wanda kowace aka bari ana yi mata sujada amma in ba waɗannan ba asirta da bayyanawa duk wata sunna a sallah sai ta zama guda biyu aka manta sannan ake mata sujada kabili idan ɗaya aka manta to sunna ta gairu mu'akkada ba ta da ƙarfin da za a mata sujada ita kadai sai su zama guda biyu zuwa sama to alhamdulillah sai ne asmawi aka da ita wannan wani gidan lahiya ya kwana biyu ya ayyuka ina za mu tashi shafi na ina ne babu fara'idis salati babi ne da zai bayanan da zai yi bayanin farillan sallah wa sunaniha da sunnoninta wa fadailiha da mustahabbanta wa makruhatiha da abubuwan da aka kara aka karhanta nata amma fara'idus salati amma kaga farillan sallah fa salasata ashara goma sha uku ne in ka cire sharuɗin sallah na farko anniyatu niyya farilla ne wata kaibiratul ihrami da kabbarar harama wani qiyamu laha da tsayuwa domin kabbarar harama wa qira'atul fatiha da karatun fatiha wal qiyamu laha da kuma tsayuwa domin karanta fatiha wal ruku'u da yin ruku'u wal rafu minhu da tsafowa daga ruku'u wal sujudu da yin sujjada wal rafu minhu da tsafowa daga sujjada wal julusu da zama min al jalsati al akhira daga zaman tahiya na ƙarshe ba na farkon ba shi ma zaman ƙarshen bi ƙadirin salami da gwargwadon sallama gwargwadon da zaka ce assalamu alaikum a cikinsa shi ne farilla abin da ya ƙaru wannan sunna ne wassalamu da da sallama almu'arrafu abun yi wa ma'arifa bil alif wal lam da alif da lamun assalamu alaikum ba za ka ce salamun alaikum ba a sallamar farko wa tumaninatu da nutsuwa a cikin ruku'u da sujjada wal intidal da kuma daidaituwa in ka dago daga ruku'u kafin ka tafi sujjada da daidaituwa in ka dago daga sujjada ta farko kafin ka koma sujjada ta biyu duka wannan farilla ne To, alhamdulillah sai sunnonin sallah zuwa barka da fito ya almajira barka da zuwa alhamdulillah shafi izziya shafi ne nawa sittin da takwas to mun gama mukutari jiya ko wadaruri lissubuhi a bayanin mukutari mala ya fara mana da mukutarin azahar ko ya cika mana da mukutarin asuba yanzu kuma da za a shiga laruri ya fara mana da larurin asuba saboda me ya ita ce aka gama bayanin mukutarinta a ƙarshe ko to ya kamata a fara laruri daga gare ta tunda ita ce ta zo a ƙarshe kuma ita ma tana da larurin jiya ba ya ce wani subhi min tulu'il fajr sadiqi lil isfarin a'ala mukutarin asuba daga hudowar alfijir sadiki har zuwa hasken nan na wayewar gari al'a'ala madaukaki to sai ce wa daruri lisubhi larurin sallar asuba wanda sai larura take halarta jinkirta sallah zuwa wannan lokacin min al-isfar al-a'la daga waye hasken wayewar garin nan ne madaukaki ila dulu'i shamsi har zuwa hudowar rana illa na ta hudo ta zama qarai wal zuhri shi kuma laruri na sallar azhar min awwal waqti al-asr al-muqtari shafi na 68 fa a gefen dama والظهر لروري نصلى الأظهر من أول وقت الأسر المكتاري daga farkon lokacin la'asar na mukutari ne ina fata an gane lokacin da azahar ta zama laruri a lokacin la'asar take zama mukutari lokacin da la'asar ta zama mukutari to lokacin ita kuma azahar ta zama laruri farkon lokacin la'asar na mukutari shine al-yasila an yasira zillu shay mislahu inuwar mutum in ta zo daidai da tsawonsa to azhar ta shiga laruri ita kuma la'asar ta shiga mukutari to tun daga wannan lokacin azhar tana cikin laruri ila guruji kursi shamsu har zuwa faduwar karfan rana sannan azhar take zama qalai walil asri laruri na sallar la'asar min al-istirari daga fatsi-fatsin rana ne in ta yi ruwan ɗorawa-ɗorawa, ila waƙatil guruji har zuwa lokacin faɗuwar rana ita ma. Ina fata an gane. Walil magaribi laruri na magariba, min alfaragi min ha daga idarwa ne daga gare ta, jiya ba mun faɗa ba, wa huwa mudayyakun yuqaddaru bi fi'liha ba'da tahsili shuruɗiha shi bukutalin magariba kuntatacce ne ba gairu mumtajjin ba yi da tsawo ana kaddara shi da aikata ta ba ba da tasiri shuruɗiya bayan tabbatar sharaɗoɗinta shine da alwalarka kai iqama kai niyya kai iqama kabara harama zuwa sallama shikenan mukutari ya kare to shine nan yake gaya maka larurinta yana shiga min alfaraji daga idarwa min ha daga magaruba daga kace assalamu alaikum ta shiga laruri ila dulu fajr har zuwa hudowan alfajr duk tana laruri ta fi kowace sallah ta kaituwar mukutari amma ta fi kowace sallah tsawon laruri sai alfajr ya hudo sannan take zama qara'i walil isha laruri na sallar isha min akil sulsul lailil awwali daga ƙarshen sulusun dare na farko ne ila dulu'il fajr har zuwa hudu alfajr shi ma idan kashi ɗaya bisa uku dare ya ƙare an shiga kashi biyu bisa uku dare to a wannan lokacin a sallar isha ta zama laruri to ita ma haka larurinta yake tafiya har zuwa hudowa alfajir to alhamdulillah sai tambihu ba sai ne misala misala ta fi nawa dari biyar da saba'in da nawa Hmm? to ina za mu tashi dari biyar da saba'in da bakwai wadiyatul mar'at diyar mace da aka kashe idan za a biya diyarta alal nisfi abu sarabi ne min diyati rajuli daga diyar namiji wato kamar yadda hukuncin gado yake a gado ana ana ba ta rabin gadon namiji duk zakari mutu da hajjul unsayi to haka nan a diya ma ana biyan rabin diyan namiji wa kazalika diyatul kitabiyina to haka nan diyar ahlul kitabi kitabiyai ko kitabiyina Hmm? to shi kenan jam'i kenan ba ta siniya ba ne diyar ahalin kitabi yahudu da nasara wanda aka yi sulhu da su ahalin zimmati da ake yi. idan ka kashe su ka- in ka kashe musu mutum Allah ya faɗa fadiyatu musallamu sul ko wa in kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin ko to in ya zama daga cikin ahalin kitabi ne amma wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun shine ahlul kitab wanda kuka kashe ba ba musulmi bane amma yana cikin mutanen da akwai alƙawari tsakanin ku da su to shi ma za ku biya diyan amma idan harbi ne dama arnan gaba ne kuna yaki da su in ka kashe musu mutum ba za ka biya diya ba amma in ya zama akwai alƙawari tsakanin ku da su na zaman lafiya suna biyan jizya da haraji to shi ma diyar su rabin diyar musulmi ne wato rabin diyar namiji musulmi yadda aka biya diyar mace rabin namiji to an ka aka kashe namijin ahlin kitabi za a biya rabin diyar namiji musulmi kamar diyar mace musulmi ke shi yasa yayi adafi akan alal muslimin da yake rajuli sai yace wa kazalika da yake kitabiyina haka nan diyar ahlul kitabi da musulmi ya kashe rabin diyar namiji musulmi ne wa nisa'uhum matayen su su ahlul kitabi alal nisfi abu salabi ne min zalika na wannan rabin diyar namiji musulmi ne alal misali idan namiji musulmi an biya miliyan ɗaya misali nake ba wai shine diyar ba to idan mace musulma aka kashe za a biya dubu ɗari biyar ke haka nan idan ahlul kitabi namiji aka kashe za a biya dubu ɗari biyar to idan macen ahlul kitabi aka kashe za a biya dubu ɗari biyu da hamsin za a biya rabin diyar namijin ahlul kitabi wal majusi shi kuma arne ka san ahlul kitabi da ba arne da ba Eh, ahalin kitabi yana da littafi a taura ko linjila a hannun yana zuwa kanisa ko sauma'a eh to shi yana da 'yar alfarma akan wanda yake bauta wa gunki shine mutum ko yake bautar rana ko yake ko ko ma ba yi da addini shi bai dama da addini ba baya bauta wa komai to shi diyarsa diyatuhu ba diyar majus tamanu mi'ati dirhami dirhami ɗari takwas ne a banza dirhami fa ba dinari ba jiya ba mu yi maganar diyar rai ta musulmi namiji da aka kashe dinare dubu ba ai ba dirhami muka ce eh to shi wannan ba maganar dinare ɗari takwas ba dirhami wanda sai ka haɗa goma sha biyu yake dai da dinare ai mun faɗa jiya muka ce dirhami dubu shine diyar rai ba ala ahli zahabi kenan amma ala ahli warki fa muka ce dirhami dubu goma sha biyu to irin dirhamin nan da za a biya dubu goma sha biyu to shi in aka kashe shi ɗari takwas za a ba ba ba dubu ɗaya ba ba magana dubu goma sha biyu kamalu ne fi dirhami dira- ba- ran- ran- wato ran- ransa bayi da wata kima ba ta kai ta ahlul kitabi ba ko labinta ba ta kai ba sannan wa- wannan fa an kashe namijin su ne wa nisa'uhum matayen su kuma na majusawa alal nisbi abu salabi ne min zalika na 800 rabin 800 shine 400 wa diyatu jirahihim haka nan diyar raunukan su kazalika haka nan ake biya idan raunin da kai wa musulmi zaka biya dubu ɗari to idan kai wa ahlul kitabi namiji zaka biya dubu hamsin to haka nan shi ma majubi irin in shi kai wa irin wannan raunin za a sako da shi daidai yadda ake diyar biyan diyar ransa a arha haka za a biya diyar wannan raunin nan wannan fa waɗanda aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su ba waɗanda ake yaƙi da su ba. wa fil yadaini to alhamdulillah ko sai mu tashi wa fil yadaini asiyatu ha sau ba wajen bautar yahudu kanisa coci wajen bautar nasara ها، ولولا دفاع الله الناس بعضهم من بعض لهدمت صوامع جميع الصومعة لهدمت صوامع ومنين وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فلينصرن الله من ينصره ان الله على قوم عزيز. ثاني تو حاشية الأدوي حاشية الأدوي شافي نقليدة دليل تسعين تفضل لا لا متاجي نعم أثمن يقوى أكثر daga sama to haka ne inda yake wa ma la yakadu yudakiluhu al-ma'u bi sur'atin ko to wa kazalika haka nan mai yin alwala ya dulluku ya dinga cuccuda ma la yakadu abinda baya kusata ai allazi abinda la yudakiluhu al-ma'u ruwa baya shigarsa bi sur'atin da gaggawa fa yakadu kalmar yakadu dinnan za'iratun ƙari ce kawai ya ce wa ma la yudakilu hulma uzu sur'ati abinda ruwa baya shigarsa da gaggawa sai malam ya kawo ya kadu a tsakani ai wa ma la ya kadu abinda baya kusata an yudakilu hulma ruwa ya shige shi bi sur'ati da gaggawa min da sawatin na kaushi shine da sawa ko to sun bayyana hu sannan malam ya bayyana abin da ruwa baya shigarsa da sauri a jikin kafa bi kaulihi da fadinsa da yace min da sawatin shine kaushi bijinin ana rubuta jasawa da jin karami wasinin muhimmala da sinke kashashe wanda ba a masa dugu dukkan su kuma mafutuha ta ne ababen yi wa fataha jasawa ba jisawa ba ina ba ta an gane Eh, shi asalin jasawa girzin wani kauri ne su jirgi a cikin fatar tafin kafa na sha'a da yake faruwa an kashafin saboda bushewa inda ake taka wajen duniya ba shi ne kaushi ba to shi ne sunansa jasawa idan mutum yana da kaushi ai ba daga ya zuba ruwa ruwa zai laga ko ina ba sai ya yi ta zubawa yana wankewa au shukukin ko kuma yana da faso shi ne shukuk tsatsagewar kafa ba ba ya cike masa faso ba ai abin nufi ta fatihun daddarewa ta kudu da take kasancewa ko minal balgami daga majina wa gairihi da wani balgam ba majina haka da take fitowa ba danyantaka ta jiki da fatar jiki daga an busa insa sai ka ga yana tsatsagewa wa kazalika takani shi haka nan tattalan nan ta goshi allati takun wa bija kana ta min is- min minister kha'il jilbi saboda sakin fatar jiki musamman in shekaru sun fara nisa fara tana tattarewa a jiki fi ahlil ajsamil galiza a cikin ma'abota dukkuna masu kauri Eh, idan mutum yana da kiba alal misali irin su ah, wai malaka aljanna ake cewa fatar wuyan nan ne me tattare to me- mai ziya shi aka maka jasawa a takamishin da fi takunu fil fil jabhati ba to ba sai a goshi ba duk inda wata fata take tattarewa a gabobin alwala ruwa baya shigarsa da sauri to ya bibiye shi da wankewa sun ma'akkada al'amura sannan malam ya ƙarfafa wannan umarni bi arshi zalika da cuttuɗa wannan gurin makafata domin tsoron an yaga kula kar mutum ya rafkana an shay'in minha gabanin wani abu daga cikin irin waɗannan abubuwa da ruwa baya shiga su da sauri fa yakunu musalliya a ƙarshe sai sai ya zama yana yin sallah bi ghairi wudu'in ba tare da alwala ba dan idan gaba ta farilla ce mutum ya bar lum'a to da shi da wanda ya yi sallah babu alwala duk ɗaya ne. zai zamanto musalliyan bi ghairi wudu'i mai yin sallah ne ba tare da alwala ba tunda alwalarsa ba ta cika ba ba ta inganta ba faƙala sai malam ya ƙarfafi kalmar da cewa falyubali lalle ne ya kai matuƙa bil arki da cuccuɗawa ma'a kauni tare da kasancewa cuccuɗawa makarunan abun ruɓanyawa bi sabbil ma'i da zuba ruwa cuccuɗawan ba wai haka za ka yi ba tare da zuba ruwa ba ba tare da kuma ruwan farko kaɗai ba tunda an ce a wai ana so a wanke sau uku tunda ruwa baya shiga da gaggawa to duk zuba ruwa da za ka yi ka bibiya hannunka ka cuccuɗawa ma a sabbin ma'i tare da zuba ruwa shine ma nake ma a kauni makarunan tare da kasancewar cuccuɗa wannan abin haɗawa da sabbin ma'i da zuba ruwa li'annahu domin a cuccuɗa tare da zuba ruwa alƙa shine mafi tsabtacewa biyadihi kuma zai dinga cuccuɗa da hannunsa in amkanahu in ya samu damar yi da hannun ya fa'alu zalika yana aikata wannan fi kulli marratin cikin dukkan marra daya minas salasi daga salasi marrati ba an ce a wanke sau uku ba ko kaulin da yake kafa ma a wanke sau uku kasan kauli biyu ne mun karanta a baya cewa akwai kauli da aka ce wanke kafa bayi da adadi saboda halittar kafa kafafuwan mutane daban-daban kamar yadda aka wada wani kafarsa da kaushi wani da ƙura wani kwabar ƙasa ya yi wani daga gona ke ƙasa ta yi butu-butu to wannan wani ya wanki ukun ma ba zai wadatar dan dai wanki da za a kamfato da hannu a zuba to wani bakanike ne ya je ya yi kanikanci jikinsa duk bakin mai ina wanki uku da tafi dai zai zai isa da ƙaurin da aka ce babu adadi zai yi ta wankewa har sai ya tabbatar da kafar nan tawo to a ƙaunin da aka ce wanki uku yana isarwa to ya fa'alu dalika fi kulli marratin min as-salat ya aikata wannan sifa ta zubawa da cuccuɗawa cikin dukkan marra ɗaya min as-salat daga wanki uku kuma akada ma amara bihi sannan malam ya ƙarfafa abin da yayi umarni da shi na cuccuɗawan nan bil istidlali da kafa dalili alaihi a kansa mu'abbiran yana mai yin izina bi fa'i sababiyya da kawo harafin nan na fa a sababiyya faƙala yake cewa fa innahu ko to shi kenan wani lil ja al'asaru ba to shi kenan sai mu tashi akan hadisi fa innahu ja al'asaru wailun lil aqabi minan nar alhamdulillah ko ne abin ko in ba ta za ka yi yadda ka faɗi. askari ina ne tafi na nawa tafi na ɗari biyar da sittin ko ko da sittin da ɗaya ɗari hudu kai aksari ɗari hudu da sittin da ɗaya kada har zai ɗari biyar maka na gudu fasulun rabewa ke na insha Allah wa izajita ma'a mirasun wa wasiyatun idan gado da wasiya suka gamu a cikin dukiyar mamaci kafin ya mutu ya yi wasiya ka san dai ba ta wuce sulufi ba dole a bar sulusai ni ga magada to ah, sahata mas'alatul wasiya sai ka inganta mas'alan nan ta wasiya a duba nawa ne wasiyar nan ta kama a cikin abin da bai wuce sulufi a zuciyar ba wa kansa zur'a sai ka riƙi yankin wannan wasiyar iya abin da wasiyar ta kama fa'inin ƙasabar baƙi idan abin da ya rage bayan an cire wasiya ko da ta kai sulusi ne abin da ya rage ne idan ya ragu ga magada tammal amalu aiki ya cika wato aikin bugu na fidda lissafin adadin abin da za a ba kowane magaji wa illa idan aiki bai cika ba wato illam yanqasim kenan da da yake fa ilin qasamal baqi to fa illam yanqasimil baqi idan abin da ya saura bayan an cire wasiya bai ragu ba fahatal farilata aidan sai ka sake inganta rabon gadon shi kadai sai ka waro iya dukiyar da ta rage bayan an cire wasiya sai ka zo kai sabon aiki akan ta kenan wato a da abin da yake nuna a farkon sa'ata masa alkar wasiya za ka haɗe ta ne da gada ka yi bugu ɗaya kowa ya zo ya ɗauki kazansa mai wasiya ya zo ya ɗauki gwargwadon abin da aka masa wasiya mai gado ya zo ya ɗauki gwargwadon haƙƙinsa na gado wanda suka ƙware a bugun ƙasa na hisabi su za su wannan aiki ɗaya za su yi. bugu ɗaya za su cire wasiya kuma su cire gado kuma kowa ya samu haƙƙinsa na wasiya da gado sai dai yanda ƙa'ida ta kama to amma idan abin ya zo da cakuɗewa magadan nau'i nau'i ne mabambanta rabon su mabambanta su ma masu wasiyar wasiyar iri iri ce eh wani an ba shi gida wani an ba shi mota wani an ce farin kuɗi kaza to a bugu ɗaya wasiya da gado ba za su fita ba. to a nan sai a fara cire wasiya a yi aikinta ita kadai a sallamu masu wasiya sannan sai a zo a inganta alfarilata ita rabon gadon aiba ita ma a yi bugunta daban kowa a cire masa haƙƙinsa gwargwadon yadda gadon ya kama a baya fa in wafaqatil baqi ba'da wasiya idan abin da ya rage ko yayi muwafaqa da rabon kowa bayan an cire wasiya to da rabtar wafuka sai ka cire dacewar fil ukra a cikin ɗaya wa illa in bai yi tawafuki ba to a haduhuma sai ka cire ɗayan su fil ukra a cikin ɗaya duka wannan abin da ya shafi hisabi ne bugun ƙasa abin da yake nuni dai wasiya an ba ta wuce sulusi ba to a cire ta a ba wa kowa gwargwadon abin da aka masa wasiya gado kuma a buga shi shi ma kowa a bashi gwargwadon abin da haƙƙinsa ya kama na gado alhamdulillah sai ne a ƙarabul masali shafi na nawa sai za za a tashi duk a cikin sunna ne ko mun kai aljumu'atu fardu aini to kace wa man ne wa man kafa a kusan ƙarshe ne? To shi ke na gani wa man kafa ijma'a mutumin da ya ji tsoron suma auna kidan ko abin da yake warware alwala au ne au au maidan inda dukuli wakatin saniya ko ko kuma yana ah, tsoron rashin samun dama yayin shigar lokacin sallah ta biyu kamar yanzu farkon mukutarin azahar ne to amma yana tsoron idan mukutarin la'asar ya shiga zai iya sumewa a a yanayin halin da yake jin jikinsa ko kuma alwalarsa za ta iya warwarewa kuma babu ruwan taimam a menene ruwan alwala ko kuma wani abu zai iya guduro masa shine maida wanda ba zai samu damar da zai yi wannan sallah ta biyu mai ta ce la'asar to kaddama ya gabatar da ita tare da azhar ita asaniya din ai kaddama saniyata wato sai jam'u taqdim shine kaddama din yanzu farkon mu kutarin azhar din daga ya tashi yin azhar kar ya jira ma wai sai an kira sallah ya zo masallaci tunda yana tsoron suman zai iya zuwa koyaushe ko ko kuma alwalar za ta iya warwarewa koyaushe shi kuma yana halin tafiya ruwansa na sha ne ba yi da inda zai samu ruwan alwala to sai ya gabatar da ta biyu tare da ta farkon fa in salima idan lokacin yayi sai ya kukuta bai suman ba to a adar saniyata ya sake maimaita sallah ta biyu bi wakati in a lokacin ta ne in sai ta zama in sai da ta zama kalayi ta wannan babu magana wa fi jami'il isha'aini a cikin haɗawan magariba da isha bi kulli masjidin ai fi kulli masjidin a cikin kowane masallaci li madarin a dalilin ruwan sama au ilin ma'azulmatin ko kuma laka tare da duhun damuna an yi ruwan an ɗauke dab magariba eh? kuma sannan ga caɓi ga kuma duhun damuna to ko ba ko an daina ruwan saman ya halatta a hada magariba da isha to yu'azzanu lil maghribi za a yi kiran sallah ga magariba kal alati kamar yadda aka saba a al'ada farko mukutarinta a hau hasumiya ko a kunna lasifika shine kal ada wato akaru za a jinkirta ita magariban kalilan kadan a dan kala kamar minti biyar akan yadda aka saba shiga magariba amma kiran sallar za a yi shi kal kal kal adati farkon mukutari sai a dan jinkirta ta kadan domin a ɗan jawo lokacin sallar ishan kaɗan kuma kulliya sannan sai a sallace su magariba da ishan daga an idar da magariba a tashi a kira sallar isha a cikin masallacin ba kal'adati ga ita sannan a yi kama ita ma a sallace ta bila fasili ba tare da rarrabewa da yin wata nafila ko tsayawa wani jin carbi ko yin wata wazifa da sauransu ba duk wannan ku bari bayan ku yi isha in da jam'i za ku ba a raba tsakaninsu da wani fasili minar zamani illa bi azani ba abin da zai raba tsakanin magariba da isha sai dai kiran sallah lil isha'i na sallar isha ana cewa assalamu alaikum ladan ya tashi ya kira sallah a yi iqama a sallaci isha kuma kiran sallar munkafirin abin yi ƙasa ƙasa da shi ba za a hau hasumiya ba ba za a sa lasifika ba ana so a je da iya wanda suke cikin masallacin shi ne ke munqatidun fil masjid za a yi su ƙasa ƙasa a cikin masallacin kamar da ake iƙama ƙasa ƙasa sun masallai suka sallaci ishan nan yan rihuna kowa ya juya ya koma gidansa miliyan da na fulin ba tare da tsayawa yin na fulfuli ba in za ka yi nafulan ko shafa'i da wuturi to ka jira sai lokacin shafa'i da wuturi na hakika ya shiga in shafa'i ya ɓoyi وجاز لمنفرد بالمغرب يا هلك ga mutumin da ya kadaitu da yin magaruba yaziduhum da ya samu masu yin jam'in magaruba da isha bil isha'i a cikin sallar isha to ya halatta ya shiga ya bi su wannan sallar isha ruwa ya hana shi fitowa ya yi magarubarsa a gida su kuma da suka yi kokarin zuwa masallaci suka haɗa magaruba da isha yana gama magarubarsa a gida sai zo alama a masallaci ya zuwa ya tsagaita ya biyo za su shiga sallah ta isha to ya halatta ya fita ka gane shi ba jami'i ba yayi magana ba zai kadai ba za a kira ta jami'i ba to ya halatta ya je ya same su ya bi su wannan sallar ishan da suke yin ta cikin jami'i wali muqimi kuma ai wajaza li muqimi ya halatta ga mazaunin gari ko ko ba mazaunin gari ba wani mukimin bi masjidin ya halatta ga wanda yake zaune a masallaci ko taba'a ya bi su wannan sallar ko da shi a masallaci ya shigo ya yi magaribarsa shi kadai sai kuma yanzu sai kuma ya yanzu sun tashi eh, za su yi wannan ishan tare da magaribarsu da suka yi to ya halatta ya bi su wannan ishan la istiqlalan amma ba wai ba ya san andamtu da yake sashe shi kadai ba shi kadai ya hada magaruba da isha wannan ba zai yi ba. ko da adalar ruwan sama ne zai dai zama taba'a zai dine masu yin jam'in amma ba zai yi shi kadai a gefe ba a cikin masallacin wala li jari masjidi haka nan baya halatta hada magaruba da isha ga makocin masallaci da magana ce la salata li jari masjidi illa fil masjid ko shi yana makocin masallaci da ruwa ya hana su fitowa abu ne galibi da makocin masallaci duk wanda yake jin kiran sallah ma- makocin masallaci dole ya amsa kiran nan ya zo a sallaci sallan nan da shi to sai ruwan sama ya hana shi fitowa abin bai bai yi da shi ba don ya sallah shi kada inda da zuwa ruwan sama ne. su ma da suka zo din an musu langwamen su hana magarba da isha to bai halatta yana gidansa yana jiyowa sautin liman da ladan kuma ya bi magarba da ishan nan da ake yin ta jam'i dan yana daga gida walau maridan ko da mara lafiya ne shi makwabci masallaci ba wai ruwan sama ne kada yana yi zuwa ba jinya ce yake yi to bai halatta ya bi su jam'in nan na magariba da isha yana kwanciyar ba lafiya a gida ba yayi sallar da shi kadai a wurin rafin ko mace ce wanda dama babu sharaɗin ko ah, ba a shar'anta wajibcin zuwanta salatul jama'a ba ta bi dai sallah da ake yin ta kal'adati amma idan za a hada magariba da isha a dalilin ruwan sama tana daga gida ba za ta bi su ba ko da da tana bin su magariba da isha da ake yin su kal'ada dalilin da aka hana wannan saboda wannan jam'i ne ta biyun ba a lokacin da ake ba don gwamnati aka yi wa wanda suka zo masallaci saboda ruwan sama ko saboda ah, caɓi laka da kuma duhun damuna tunda ita a gida take kaga ba ta da dalilin da za ta hada magariba da isha alhali lokacin isha na hakika bai yi ba ko shi marar lafiya tunda dama a gida yake sallarsa to yayi ya jira sai lokacin isha na hakika yayi da sallace ta ba zai bi wannan sallar ishan tare da masu yin ta jami'i a masallaci ba alhamdulillah sai me yi mana ya ya halatta dama su babu sharaɗin zuwa masallaci wanda aka yi magana a kai namiji mai lafiya wanda zai iya zuwa masallaci ya zauna a gida ya bi sallah shine aka yi saɓani kauli mafi inganci dai bayi da sallah saboda la salata li jaril masjid illa fil masjid ba sallah ga makocin masallaci sai a cikin masallaci in yayi a wani guri ba a masallaci ba to bayi da sallah tunda sarihi a nassin hadisi ya bayyana wannan to kaga wannan kauli ne mai karfi tunda akwai nassin hadisi in dai ba marar lafiya bane ba mace bane shi ba mataifi bane mai yin kasar haka kawai ya zauna a gida ya bi sallah bayi da sallah an gane yayi to amma ita mace tunda dama ba a shar'anta zuwanta masallaci dole ba in ta zo ba laifi amma ba a dora masa dole sallar ta sai ta yi ta a masallaci tare da liman ba shi da nake gaya maka yanzu tunda ba dole bane a kanta idan ta bi sallar farilla daga gida in dai tana jiyowa tun daga farkon iqama kabbara harama har zuwa sallama sauti bai yanke ba sallar ta ta inganta amma namiji mai lafiya in yi wannan ba yi da sallah in dai bai zo masallaci ba sai me wanda ya shi kadai din ma ana cewa babu gida shi hadisi yana magana ba ga mutum da ya sallata shi kadai ne eh eh eh eh eh eh ba ba za ka yi niyyar limanci ba Eh, ba inda yake waje ba liman ya yi niyyar limanci sai a salloli guda uku Fa- salatul jam'i amma ba irin jam'in da ka faɗa ba kai taka salatul jama'a ne akwai salatul jama'a akwai salatul jam'i salatul jam'i shi ne muka karanta ta yanzu da malam haɗa magaruba da isha a lokaci ɗaya ita ce salatul jam'i ko haɗa azahar da la'asar a halin tafiya ko a arfa shi ake ce masa salatul jami to a irin wannan yanayin liman sai ya kudura niyyar limanci wa salatul juma'a da sallar juma'a liman sai ya yi niyyar limanci wa salatul istiqlal da sallar baiwa liman ya alwasa ta warware sai ya jawo ka ya daka ka to yanzu sai ka yi niyyar limanci dan da ka yi niyyar koyi da liman yanzu halinka ya canja daga mamu zuwa liman sai ka jaddada niyya ta koyi da liman sannan wa salatul khawfi da sallar tsoro sallar wajen yaki wanda shi ma ana raba jama'a biyu ne ko a yi raka'a da in kasaro ake da jama'ar farko sannan a yi raka'a ta biyu da jama'a ta biyu in ta zo in zaman gida ne kuma kowace jama'a a yi raka'a biyu tare da ita to wannan ma sai kayan niyyar limanci wannan shi ne wanda aka ittifaki amma wa za da ba'adu fadlul jama'a shashin magabata malamai ya ƙara na biyar shi ne fadlul jama'a in jama'a ta yi yawa a ce ma mun sun kai kamar mutum hamsin ko saba'in sallar azhar ko la'asar din wani daga cikin magabata yake shi ma sai liman ya ne liman amma yanzu kai kana magana kai da dan uwanka kaga babu da tafadulul jama'a yawa to wannan kuma dama abu sa sabani ne shi ma yake alal kilafi ne zali akwai sabani cikin wannan nabiyar din sai menene an an annahu alwadi shafi na nawa Allahu alwadi shafi na ɗari da ɗari da sittin da nawa to ina na mu tashi na bakwai ne ko ko na takwas ne to saura lamba na biyu da na uku to lamba na uku a cikin tamrinin fil insha lamba na biyu ko a cikin tamrinin fil insha tamrini na bakwai lamba ta biyu addar amma yulaqi hisanan ba ba ba ba na takwas kace ba kuma kuma kuma mun yi lamba ɗaya to ba shi ne addar ba alaka a tsaya tsaya dai ya duba eh kuma shi a hankali ya duba lamba na biyu ne ba addar amma yulaki hisana ajalatul qudrat to fa aiki yanzu azbir kai mana fassara amma yulaki hisana ajalatul qudra amma game da abin da hisana da wakai guda biyu ajalatul qudrat na amalancan haya al qudratu shine biyan lada ba amalanke ne ba na shanu ba na dawakai ko ka san ba su amalanken shanu laraba sai dai da doki Eh, ajala shi ne amalanken to yanzu hisana kaga shi ne fa'ilin yulaƙi ko shi yasa aka masa rufuwa da alif saboda tasniya ne to hisana din mudafun ne ajalatil ujrati kuma mudafun ilayhi to sai ya zama abdir an ma yuraki hisana ajalatul ujrati kai mana ibara game da abin da dawakai guda biyu na amalancen da ake haya da shi yulaki suke gamuwa da shi fi yomin wahidin a cikin yini guda ɗaya min almashaqi na wahala irin wahala da suke gamuwa da shi wama ya amalani da abin da suke aikata shi min al'amali na nau'o'in ayyuka ma in su imali alifin isnain tare da yin aiki da alifin nan na tasiri a cikin duk inda fa'ili ya zo shi ba ka ga yanzu ya zo maka da alif ne ko hisana a jalati ka ga ya maka rufuwa da alif kuma ya ce wa ma ya amala hi ya amala da ce ya amaluna hu ba saboda su su biyu ne shi ma na akwai alifin tasiriya to duk inda za ka kawo bayani game da wahalar da suke sha da kuma irin nau'o'in ayyukan da suke aikatawa to duk inda ka zo maganar tasiri akan dawakan nan guda biyu to ka kiyaye alifun nan na tasniya kar ka kawo mana wawul jama'a dan guda biyu ne kar ka kawo mana dalirin mufradi dan dokin ba ba guda ɗaya ba ne dole guruf sunayen sai ka sa mana alifun tasniya nan kamar ya maka hannunka mai fanda ne yawwa ka kiyaye aiki da alifin tasniya a guraben da za a same shi a cikin wannan jawabai naka na uku shine menene an sa siddiqan ka yi wa aboki nasiha bil afwi anil musi da yin yafiya game da wanda ya munana masa ko da an cutar da shi ne alal misali yana kokarin daukan fansa ko rabuwar gayya ko yana so ya yi wa aboki wanda ya munana masa kwantan bauna to kai masa nasiha yayi afuwa anil musi ga wanda ya ya munana masa wa adami mujazati safihi da kuma rashin yin sakayya ga wawa da duk mutumin da zai tsaya ya doke ka ko ya soke ka ko ya zage ka wannan wawa ne mutum mai hankali ina zai ɗaukar makami har ya cutar da ɗan uwansa ko dabba ma halittar Allah ai ba a so ka cutar da ita bala kuna ɗan adam ɗan uwanka wanda yake da daraja ta musamman to duk wanda zai cutar da ɗan uwansa wawa ne to ka masa nasiha ko game da rashin yin sa wato sakayya ga wawa ma isti'mali kafin mukhadibi a cikin wannan nasiha taka tare da yin aiki da kaula sabinan na wanda ake yi wa zance tunda an ce abokinka za ka yi wa nasiha ka ga an kai wa mutum nasiha kai da shi ne mukhadabinka ne ko kai ma mukhadabinka ne ko yawwa wa ha'il ga'ibi da kuma hakurin nan na gaiba wanda baya yau shi ne almusi'u wanda ya muna masa aiki baya gudu ko kuma dole sai ka ambace shi da bayanai game da shi shi abokin ka da kai ka yi wa nasiha to za ka yi amfani ne da kafin mukaɗa ka gane ai shi kuma wanda kake yi wa nasiha a yi afuwa gare shi tunda baya gurin za ka yi amfani ne an ka zo ambatansa da dalili na hakuri na ga'idi tunda shi tunda baya gurin to wannan shine bayanin wannan tamrini a takaice to alhamdulillah sai me lisanawiya للمرحلة الثانوية شافي ده ده ده نوع ده كما ايه ɗari da bakwai za mu sa ya ta koma baya to ina za mu tashi albasu to mun yi jumla farko ko ta'ammal haza taraki ka lura da wannan hauhawar zance min haisu lafazi ta ɓangaren kulki ta jiduhu za ka same shi mabdu'an ita fallashi ya ma ɗin ka lura da wannan hauhawa akwai la ko akwai kuma siya akwai kuma ma kaga a haƙiƙa ɗin harfa guda uku ne suka haɗu suka zama la siya ma la daban siya daban domin a bayanin da ya maka a baya ya ce da Allah kalimata siya ai kaga ya kawo ta ita daban sai ya faɗin ma'anata kamar misla ne to ka lura da wannan tarkibi kaga abubuwa uku ne suka hauhawa suka zama kuruci ɗaya lafiya ma akwai la akwai siya akwai ma to idan ka lura da wannan tarkibi na wannan lafazi ta jiduhu za ka same shi mabdu'an bila annasiya an fara shi ne da hana kulla annasiyatu lil jinsi da take korewan jinsin da zai biyo bayanta to kuma din nan ma da zai zo a ƙarshen siya ismuha a to ashe tambaya ce ba ma ismu wa to me sunan naka tunda an ce tana korewa jinsi aljinsu ka suna ne an ka ce la haula ai alhaulu ne aka kore wala quwwata ai alquwwatu aka kore akwai alamu suna tana a karban alif da lamu alhaulu da alquwwatu duka sunaye ne to ita wannan la din tunda an ce nafiya ce to me ta kore ina sunan naka wa ma kabarwa kuma me labarinta to ismuha sunanta ita ladin shine siya la siya ma tunda shine ya rungume ta ya biyo bayan ta da mu mubasharatan wa kabaruha labarin ta mahzufan mahzufun abin shafewa ne da'iman koyaushe ba a ambatan sunanta ta qadiruhu kaddara wanda shine mawjud ka gane ai lafiya ma maujudu to sai aka kafe maujudun din taqdiruhu shine maujudun au ko kuma hasilun duka yana daukuwa la siyama hasilun au na'u zalika ko makamanci wannan ya danganta da yanayin zancen amma kalimatu ma amma ita kalmar nan ta ma almuttasilatu ne saduwa bi siya da lafazin siya siya ma kaga ai ita ba raba tsakanin su da irin na la la din ai dole ba ba ba a ittisalin da wata kalma ko to amma siya daban ma daban sai aka yi ittisalin ma da siya kamar da idan ka ce inna ma inna daban ma daban amma ai aka yi ittisalin ma da harafin inna to anan ma siya daban ma daban to amma sai aka yi ittisalinta da siya to fahiya ita wannan ma din in ma za idan ko dai ta zama ƙari ce ba ta da ma'ana a cikin jumla wa in ma ko kuma ta zama ismu mausul suna ne abin sadarwa wa in ma nakiratan ko ta zama nakira mausufata abin siffantawa bi ma'ana shay'in da ma'anar abu kamar ya zama ba wani abu da na fito kamar daga cikin rijalul adabi kamar a shu'ara'u mawa wa hiya fil halatayn al akhiratayn ita a cikin halayen nan guda biyu na ƙarshe idan ta zama na kira sai mausufa ko kuma ta zama ismu mausul to mudafu ilai tana gurbin kisra ne na mudafun ilai kaji hukunci da li'irabin lafiya ma to alhamdulillah sai ne ta'alimul muta'allim shafi na nawa to ina za mu tashi ويكون مستفيدا في جميع الأهوال ويكون أنا سوشي ɗalibi يكون يقضي مستفيدا من neman fa'ida ta ilimi في جميع الأهوال cikin baki ɗayan halayensa wal auqati da baki ɗayan lokutansa kuma neman fa'ida min jami'il ashkasu daga dukkan mutane kare zaɓi wasu ya rena su ba su kai ya nemi fa'ida a wajensu ba in dai sun san abin da baka sani ba to ka kaskantar da kanka mutum ko kutulu ne ka je ka gurfana a gabansa ka nemi fa'ida ta ilimi durkusawa wada ba gajiyawa bane eh a harkar duniya ma kake zuwa ka kaskantar da kanka dan neman abin duniya ballantana neman ilimi na addini da zai amfane ka duniyar ka da lahira qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhikimatu kaga ita hikima dalatul mumini batacciyar dabba ce ta mumini irin nan dalatul mumin ita kalma ta hikima bi ma'ana ta ilimi musamman wanda baka san shi ba sai ka ji shi a bakin wani to kamar dabbar ka ce da ta bata aina ma waje da duk inda ya same ta a kaza zai kama kayansa yanzu mutumin da saniyarsa ta bata ko ragonsa ko akuyarsa ko taguwarsa yana ta nema kawai sai ganta a hannun mahaukaci yace kai wannan da zan yi da ita ta taka ce fa tabbata kana nema dan mahaukaci ya kama kace wannan kai mahaukaci ne kai ka bar masa ba abin tun da dai ta shiga hannun mahaukaci kuma me za ka yi da ita ko ka ganta a hannun kazami eh? ko ko a hannun ɗan giya yana targadi yana cewa wannan dabbar waye ta bata sai ka sai ba ruwanka da ita saboda ka same ta a hannun mashayi eh to kalma ta hikima ko a bakin ɗan giya in ka ji ta to ka karɓe ta haka ce dama ɓatan kai sai ba ta cancanci can ɗin ba tunda ka samu kayarka a kaza kawai ka riƙe kayarka ta tafi a wata ruwaya ma wato akwai ƙari a hadisin yana cewa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat ba zai cutar da kai daga kowane irin birga ne ta fito ba. Ba ruwanka da a bakin wa ta fito, ko a bakin kafiri ne. eh imamu shafi ya samu ilimi a hannun ahlul zimmati dan farauta ma wanda ba malami bane wata rana imamu shafi yana karantarwa kawai sai ya hango wani ah, ahlul zimmati wanda ba ma tsoho yana bara alai kalfinsa ya kare ba yi da gata ya tashi ya je ya karɓi kayan wannan mutumin ya durƙusa ya gaishe shi ya riƙe masa jakar barar tasa ya raka shi har gida kuma ɗauki kuɗi mai yawa ya bashi da ya dawo almanar suke tambayar sa abin mamaki wannan kafiri ne arzi baya san da matsayin nan naka ka kaskanta kanka kaje yace wannan ya taba sanar da ni abin da ban sani ba a rayuwa kuma abin ba wani karatu ne na addini yace a wajensa shi ya sanar da ni balaga tururuwa kaji kaji hikima da ya saba wajen shi yaya tururuwa take balaga yace masa in kaga ta dauki kwayar hatsi ko dawa ko mun kankata ta wannan ta balaga amma duk girman ta in bata balaga ba yanda ta tafi haka za ta dawo ai kuma kan zuwa cikin tafiyar tururuwa za ka gani za ga ana dawowa wata da gero a bakinta wata kuma empty kuma ba dan bata samu ba bata kai ta dauka bane saboda lokacin da bai yi ba kace to a wajen sa na koyi wannan hikima saboda haka dole na girmama shi a matsayin sa na malami na da ya sanar da ni abin da ban sani to ina kuma wanda ya koya maka yanda zaka yi tsarki ko alwala ko sani ko ya koya maka karatun alqur'ani saboda haka ita kalma ba a kyamarta in dai ta hikima ce Mm, sai me wakila aka ce kuzma safa ka kalba abin da ya tsarkaka wa da'ama ka zura ka bar abin da ya gurbata eh ko da bakin ɗan giya ne yana da ilimi yana faɗan maganganu yana haɗa da shi kasan ɗan giya maganar sa akwai kwaɓa a ciki eh ko mahaukaci ne yana haɗa da shirme da subatu to a cikin maganganun da yake faɗa wanda kake ne tsarki mai kyau kenan ka karɓa ka yi aiki da ita dama ta kace batan kai da yi abin da ya gurɓata kuma ya zama shirme ne zancen banza ne wannan kalabu da shi karka ɗauka shine kuzuma safa wa dama kaduna to haka na a cikin malaman ma akan iya samun kuskure ko akan iya samun kuma malami mai ɓatacciyar aƙida kuma malami ne akwai ilimin to ba shi zai sa ka guje shi ko ka jefar da shi ka ce duk abin da ya mutu a bakinsa ba za a karɓa ba a sai kai taka tsantsan abin da yake tsarkakakke in ya mutu a bakinsa ka karɓa abin da ya gurɓata ka ka bar masa kayan eh ai ma kana mukaddarar shine ma kadura abin da ya zama abin gurɓatawa mashuban wanda aka tuɗa shi da abda'afu da raunin hadda wal fasadi da barna to wannan ka kyale masa kayan sa karka kalma وسميت الشيخ الإمام الأستاذ فخر الدين ناجي دكتيزا مالمنا الإمام الشقباء الأستاذ مالمي فخر الدين الفهر الديني الكاشاني متن الكاشاني رحمه الله تعالى ناجي يقول لنا كيوا كانت جارية أبي يوسف رحمه الله bai wannan ta Abu Yusuf Al-Hamdani Allah ya duk ansa kana ta kasance amanata an bada an bada ta rikon amana inda Muhammad a wajen Muhammad ibn Yusuf rahmatullahi alai ɗaya ne daga cikin almajiran shi Abu Yusufa to da Abu Yusufa ya rasu ah, yaransa ƙanana ne ba yi da manyan 'ya'ya to dukiyoyin da ya bari sai aka ba da amana su a hannun ɗaiɗaiku almajiran to shi Muhammad daga cikin almajiran sai aka ba shi riƙon ita wannan baiwa ta Abu Yusufa bayan ya yi wafaci, ya rike ta amana kafin ‘ya'yan nasa su taso. Faƙala laha Muhammadu wata rana shi Muhammad sai ya tambaye ta yace hal ta fazi na ta ga lokaci min Abu Yusufa filfiki shay'an shay'an shine maf'ulun ta ta fazi hal ta fazi na shay'an shin ko kin haddace wani abu fi hadha lokaci a cikin wannan lokacin da kika yi zama min abi yusufa a hannun abu yusufa kin haddace wani abu sulfike cikin ilimin fikihu tunda ku yanga ce ta malami ba mamaki ita ma ta dan san wani abu a wajen ƙala sai ta ce la a ni ba haddasa komai ba ku da kuke karatun ku a masallaci ko a waje mu muna cikin gida an banda aikin bauta da hidindimu na gida me mu- me muka sani sai ta ce amma fa illa annahu sai dai cewa shi kana ya kasance shi abu yusuf yukarriru yana ta maimaita wata kalma wa yaqulu yana cewa sahabu dauri faqidu eh kibiyar nan da take kewayawa faƙiɗin mai faduwa ce ba ana cewa ko mun jifan ni ko mun ji- nisan jifa yawa ƙasa zai faɗi ba in ka harba kibiya duk nisan da ta yi a sama dole dai ai sai ta dawo ta faɗi ko wannan zahirin lafazin kenan sahabu dauri faƙiɗin sai ta ita abin da ta ji kawai yana faɗa kenan yana yawan maimaitawa ashe wani dunkulallen ilimi ne mai faɗi a cikin wannan kalma fafiza zalika kaga Muhammad ibnu menene Yusuf din sai ya haddasa wannan kalma min ha daga gare ta shi yanzu ya ji abin da bai sani ba a wajen malamin nan kaga anan mahallin shahid bai yi kyamar neman ilimi a wajen kuyanga ba baiwa fa ba ma bawa na ba baiwa mace amma yana ƙoƙarin ya san abin da bai sani ba wanda ta sani a wajen malaminsa da Isra'ila. Ko? Sai kuwa ya ci karo da kalmar da bai taɓa sani ba. Wa kayan ta mas'alatu mushkilatar ala Muhammad. Sai wannan mas'ala ta samu ɗaurin saƙin ta zama mushkila mai rikitarwa ala Muhammadin da shi wannan malami Muhammad rahimahullahu ta'ala. Yayyai ya gano me ma'anar samu ɗaurin saƙin kai fartafa iskalu sai ya ɗaukaka wannan mushkila ta sa bi hazin kalimati da wannan kalma ya kawo ta gaban bujiman malamai na zamanin me ake nufi da sabu dauri kakidu to fa alima sai ya san cewa annal istifadata alima ko ulima shi kansa ya san cewa annal istifadata neman fa'ida ta ilimi mumkinatun mai yiwuwa ta mai kasantuwa ta min kulli adin daga dukkan wani mutum ba sai ka ware ba tunda har a wajen baiwa ana neman ilimi wani hala domin haka ne kala abu yusuf shi kansa abu yusuf alhamdani sanda yana raye rahimahullahu hina kila lahu lokacin da aka ce masa bima adrakta ilma da mai kalisi ilimi wai ilimin nan naka mai tarin yawa ta yaya ka same shi kala da mastan kaftu ban taba kyama ba mina istifadatu daga neman fa'ida ai mun san lan yastakifal masihu bai taba kyama ba an ya kuna abdullahi wala lam shi da al-iskin kaf kyama ita ni ban taba kyamar wani mutum ko wani halittar Allah ba in dai zan samu fa'ida ta ilimi a wajen kuma sannan yace wa ma bakiltu ban taba yin rowa ba bil ifadati da fa'idantar da wani al-istifada kai ne kake nema al-ifada kuma amfanar da wani ka ba wani abin da ka sani yace to albarkacin wannan Allah ya taimake ni na na na samu ilimi ba na kyamar kowane irin mutumin da na sai zan karu da shi ko ya san abin da ban sani ba ko ina yake zan je na samu fa'ida a wajensa sannan kuma duk wanda ya neme ka a wajena ba na rowarsa duk abin da na sani in ka tambaye ni zan bayar to a dalilin wannan Allah ya taimake shi ya zama malami to alhamdulillah sai ne wannan kalma ta samu dauri sakidun namu yayi lamba daya qawluhu samu dauri sakidun suratu kamanninsa abinda a ƙarshe malamai suka gano maridun marar lafiya ne wa haba abdan lahu min maridun akar yayi kyautar bawansa wato yayi wasici na bawansa min maridun akar ga wani majinyaci daban wa sallamahu ilayhi sai ya miƙa masa kuma ba- dama kyauta ai ba ta cika sai an hauzanci yana kwance yana jinya wani dan uwansa ko abokinsa shi ma yana jinya kuma ko ne jinyar ajali ne. sai ya yi kyautar bawa ɗaya ga wannan majinyacin kuma ya miƙa bawan majinyacin ya hauzance kuma innal mawhuba lahu sannan shi ma mara lafiyar da aka bashi kyautar bawan wahabahu sai ya dawo da kyautarsa min alwahidi daga wanda ya masa kyautar al'awwal na farko fa sallamahu ilayhi shi ma ya mika shi zuwa gare shi amma ka kiyaye kyauta ce ba sadaka ba ka san sadaka ba ta damu ko yau an ka bada sadaka har abada ba za ta dawo gare ka ba ko a kasuwa ka gani ko ta bi hannun mutum goma wanda ka ba ya sayarwa wani shi ma ya sayarwa wani shi ma ya sayarwa wani har mutum goma sannan ka gani ba za ka sayi ta ba ba yadda za ta dawo maka sai ta hanyar gado mun karanta a cikin babu kyauta da sadaka to wannan kyauta ce abinda na baka kyauta haka wani juyi kai ma kana iya yin kyautar sa gare ni wannan ba ni sadaka ce ba a mata haka to summa mata ma sannan sai suka mutu gaba daya dama kowa yana niyyar ajali wanda ya fara yin kyautar ya mutu shi ma wanda aka yi kyautar ta farko ya mutu amma kafin ya mutu ya dawo da kyautar ga wanda ya yi masa kyautar wala mala lahuma gairu zalikal abdi kuma kowannen su bayi da kuɗi sai wannan bawa a ƙa'ida kuma idan ka yi kyauta sai tun da kyautar a cikin jinya ne ko kaga sulusunta ne kadai yake halatta kuma bawan guda ɗaya ne kaga kowace kyauta da aka yi ta ana neman a ciro sulusani inda wanda cikin jinya ya bada bawa eh kaga ah, kawai sulusun bawa ne ya halatta ga wancan inda cikin jinyar ajali ya bayar ba yi da wata dukiya sai shi shi ma wancan wannan bawan da ya dawo da wannan sulusun wannan ba dama ya mallaka to yanzu sulusul sulusi shi ne ya halatta ga wannan na biyu ko to shi ne ya ce maka ولا مال لهما غير ذلك الأب فإنه هو وقع فيه الدون kewayawar wannan kyauta tana jujjuyawa cikin wannan ba wa bayanu zalika dauru bayanin wannan kewayawar huwa anna warasata alwahid alawwal magadan ne kyautan farko yadfa'una sulusa qimata alabd yanzu za su ba da kimar a sulusin kimar wannan bawan ila warasata alwahid althani zuwa magadan mai kyauta ta biyu wanda aka fara ba kyautar ya dawo da ita shine alwahibu sani magadan na farko za su ba da sulusun bawa ne zuwa ga wanda aka fara mai kyauta shine mai kyauta ta biyu summa innahum sannan su warasatul wahibi sani magadan mai kyauta ta biyu yadfa'una za su sake dawowa ila warasatul awwali su kawo wa magadan na farkon sulusa ma aka zo sulusun abin da suka karba ka gane ai sun mai yastamiru al-aklu wal dafu sannan karba da bayarwa zai ci gaba da maimaituwa min kilal jalibari daga dukkan wannan sasannin guda biyu bilani hakim ba tare da cikewa ba sai inda aka je sulusi ba zai fita ba sannan wannan sahamudon din taki da ya fara eh tunda duk sanda kuka dawo da sulusi kuka ba su to kuma a cikin abin da kuka ba su kuna da sulusi a cikin to kuma duk sanda suka kawo muku sulusi to a cikin abin da suka ba ku din nan su ma suna da sulusi in kuka sake dawo musu da sulusin abin da aka ba ku su ma a cikin abin da suka karɓa za su ba ku sulusi da haka sai an kai yanda abin da sulusi ba zai fita ba da za a ƙarshe dai sahabu dauri ta gidin ya fara shi kenan magana ta ƙare tunda abin da ya zo ƙarshe da kai sulusi to kaga wannan in ba da in ba malamai na gaske aka samu ina daga wannan lafazin za su ci wannan ai ba ta fita ba to amma ba dan da ya kyamaci baiwar da mu za mu san wannan masala malaman zamanin ba da za su sani amma sai a guri gub ya san kayan ba a samu wanda zai tambaye shi ba kuma bai zo a littafi ba ballanta ka zo muka sun ba a littafi yake ba yawwa istinbadi ne kawai ake a cire shi sai ne a tajin zamu lil usul haka ne saboda rashin koyon yayi oh na ga saboda jinsi ya saba wato kyamar wato kabilanci ke shi ba kabilanci ai bai da tasiri a addini ai maza Allah ya gama magana alaikum wasan wada'a wa in ta'ammara alaikum abdul habashi wannan quraishawa fa da lansar yake gina Na hore ku da ji da yin da'a da duk wanda aka shugabantar da shi a kanku ko da bawa ne habashi dan habasha ba ma balarabe su kansu laraba tsakaninsu ai manazil ne daraja daraja ne kabila kaza ta fi kabila dar- kaza daraja akwai kabilar da wata kabilar ko aure ba za su aura a wannan kabilar ba kuma laraba ne laraba yi a zamanin jahiliya da ba muke magana to mazala yana kokarin kakkaɗe musu wannan kabilanci da bambancin da yake tsakanin su yace ba balarabe wanda ya kai ka daraja a kabila ba ko da bawa ne bakar fata habashi ɗan ƙasar habasha domin su ne bakar fata mafi kusa da laraba wannan zamani inda hijira farko ma zuwa habasha aka yi kaga ai kusa ne kenan an kwata gane sauran bakakken fata akwai hadisin da yake ka anna ra'asahu zabiba wanda yake kamar gashin kansa ma kwayar zabib ne gashi ne karayya wanda yake duk dunkulewa ko shi aka zo aka ce shi ne shugabanku shi ne khalifan manzo Allah to na hore ku ku bi shi kuma ku ji abin da za da zan gaya muku kaga nan ba maganar kabilanci ba ma maganar kabilanci ba fatar kuma ta yi daban shi baki ne kai fari ne amma ya zama shugabanka kawai ka bi addini ba ruwansa yawwa abinda ake du nema dai tsoron Allah inna akramakum inda Allah ya tukakum ya ce la fadala li arabi ala ajami wa la li abyad ala ahmar illa bi taqwa sai da tsoron Allah a kabilanci hadin yanzu ko ko maka kaje ko maka kaje a cikin ɗakin Allah gurin da bai kamata a nuna bambanci ba. sai in dai za ka je kafin ka je ka gama umarka ko haji ka dawo sai an nuna maka wannan kabilanci mala hamu da wani yana jawo nan marafa akwai wanda ya je ya samu guri ya zauna kawai sai suka sai suka dawo saboda shi baki eh a to ba zai yiwu ka je ka dawo ba a nuna ma wannan kabilanci ba Mm, mm, mm. gaba ɗayan su idan idan babban su ya tashi kowa ma tashi da ina za mu tashi yawwa babu shi babu shi eh il- ilmin addini ne babu kai da kake rena kan naka wata kila ka ji su ma sanin addini alwa wa anhu daga abu huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce ta'awwazu billahi min hujjil min hujjil hazan ku nemi tsari a wajen Allah daga ramin nan na bakin ciki ka gane ai ai mun san ga ga ga ba su juddu ko ai rijiya ce wanda aka jefa annabi Yusuf a cikin ta ba yawwa fa alquhu fi ga ba su juddu to wannan jubbin ba ga ya ba su bace a alhazani ta bakin ciki qalu sai sabai suka ta ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa ma jubbul hazani ne ce kuma rijiyar bakin ciki qala yace wadin wani kwazazzabo ne fi jahannama a cikin wutar jahannama da ta'awudu minhu jahannamu ita kanta jahannama tana neman tsari minhu daga sharrin wannan kwazazzaban da yake cikin ta kulle yawmin kowace rana sai ta ce Allahumma inni a'udhu bika min jubbul hazani bi atamarati haso dari tana neman tsari a wajen Allah daga wannan rijiyar bakin cikin da yake cikin ta ni atamarati haso dari kulle yawmin kulina sai muka ta ya rasulullahi wa man yadkhulu to waye zai shiga wannan ramin bakin cikin tunda a cikin jahannama yake dole sai an samu wanda za su shige shi qala manzo Allah yake alqurra'u makaranta almura'una bi amalin masu yin riya da ayyukan makaranta alqurra'u yayi lamba ta sha hudu ko allazina yaqsuduna bi qira'atihim an-nasa wanda suke nufar mutane da karatun su ba dan Allah ba wa irda'uhum da yaddar da mutane wa yansawna Allah allazi anzala al-qur'ana sai kaga sun manta da Allah wanda ya saukar da al-qur'ani nasullaha fa nasiyahu sun manta da Allah sun shiga neman duniya fa nasiyahum sai Allah ya ya kyale to kaga irin wannan duk wanda za ka gani a dalilin karatu wai wane ya jefi wane wane ya yi wa wannan wane makar ya masa sambu kaga ya nuna ba da Allah ake inda Allah kake ai ba ka da dan uwa kamar shi. Allah ya baka falala ya masa falala sai ku taru ku haɗa kai ku ciyar da addini gaba ku ciyar da alƙur'ani gaba amma zai ga an an fige da gaba wani lokaci ba abin haushi a dalilin goron ɗaurin aure ko a yi a dalilin wani abu da kai ya kawo ba kai da Allah ya baka ni'ima da falalar da ba kasafa yake wa bayin sa maza Allah ya ce man qara alqur'ana fa ka'annama udrisatin nubuwatu fi zambihi duk wanda ya halatta qur'ani kamar an nannada annabta ne an cusa a zuciyar mutane hakan kalai illa annahu la yuha ilai kawai dai ba a masa wahayi annabtar gaba da aka dunkule aka sa maka a zuciyarka tunda babbar mu'jizar manzo Allah ita ce alqur'ani kuma kai Allah ya baka kuma sai ka bige da riya da karanta shi don neman kuɗi ko don neman wani abun duniya da yin gaba da ɗan uwanka makaranci akan abun duniya to ba kyau ka ji mazaunin wanda yake yin riya da karatun shine jubbul hazani rijiyar bakin ciki al al- qurra'ul mura'una bi amalihim makarantan da suke yin riya da ayyukan wa alu daga abu hurairah qala qala rajul wani mutum yake ya rasulullahi ar-rajulu ya'malu al-amala to akwai fa mutumin da yana aikata aiki na ibada fa yusirruhu sai wannan abin ya fadanta masa rai, ya ji dadin cewa yayi aikin alheri in ya kwana ya sallah ya waye gari ta farin ciki yana murna kai alhamdulillah jiya na samu na yi sallah raka a kaza wannan a zuciyarsa yana murna fa idza tuliya alaihi idan kuma aka tsinkayo gare shi no nan fa yusirruhu din nan ba na farin ciki bane fa yusirruhu zai koya aikin tun farko zai zai ɓuya ya yi kayansa ba tare da niyyar sanar da mutane ko jiyar da mutane ba to amma kuma fa izadduli alaihi idan aka tsinkayo shi yana aikata wannan aikin a ajabahu zalika wannan ganin da aka yana yi zai burge shi kuma zai ji daɗi a ransa cewa ai wane ya ga ina aikata alheri to ya matsayin wannan shi kuma shi ma akwai riya a ciki ko babu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lahu ajrani yana da ladabi ba tunda dai asali a farko ya yi shi don Allah kuma ba da niyyar a ganshi yayi ba kawai an ganshi ne sai ya ji daɗi saboda an ganshi to yana da lada guda biyu ajru sirri akwai ladan asirtawa wa in tukufu wa utudu al fuqara fa huwa khairul lakum ko wa ajrul alaniya da kuma ladan bayyanawa in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya shi ya haɗe dukkan biyu أي أجر عمل السر وأجر عمل الجهل لأن عمل اكتسب الوصفين يا توكي تفا غدا بيو يا يشي أقوي sai kuma Allah ya bayyana to za a bashi ladan wanda ya a asirce da ladan wanda ya a bayyane tunda dai asali a zuciyarsa yayi ne dan Allah rawahu ma at-Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito wadannan hadisai an abi Sa'ad ibn Abi Fadala an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce idza jama'a Allahu an-nasa yawm al-qiyama idan Allah ya tara mutane a ranar yinin al-qiyama li yawmin ga wani yini la raiba fi da babu kokonto a cikin sa na da munadin wani mai shela zai shelanta zai ce man kana asharaka fi amali duk wanda yayi tarayya da Allah akwai ahadin a gaba ba shine maf'ulin asharaka man kana asharaka fi amali amil amilahu lillahi ahadan man kana taraka ahadan duk wanda ya kasance yayi tarayya da wani fi amalin cikin wani aiki amilahu da ya aikata shi lillahi dan Allah to falid lub sawabu ya je ya nemi ladan wannan aikin nasa min indi ghairillahi a wajen wani Allah inda ka hada Allah da wani a cikin aikin to a yau fa Allah ba zai baka nasa ladan ba ka je wajen wanda ka hada Allah da shi ka nemi ladanka a wajensa fa inna Allah agana shurakai an shirki domin Allah shine mafi wadatuwar masu tarayya an shirki gabanin tarayya rawahu turmudi wannan ta ajili kiyama za a yi shaida kowa ya san matsayinsa duk wani aiki da ka san ka hada Allah da wani ko kwata kwata ba da Allah kai ba kar kai tunanin za a baka ladan wannan aikin shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wallahu a'lamu Allah shine masani Fatiha da salatul Fati. Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda sun ka umarce mu da addu'a. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم ألقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمؤافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الله يسلمك